الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل ومما شرع فيه صيام أكثر الأيام فيه عباد الله إن شهر الله المحرم مما اختصه الله عز وجل ويستحب فيه ويستحب فيه تحري رؤية هلاله لما يترتب على ذلك من أحكام عظيمة منها صيام يوم عاشوراء كما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه سئل أنه سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم وفضله على غيره إلا هذا اليوم يعني يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان عباد الله أنتم في شهر عظيم جعل الله فيه يوما عظيما ألا وهو يوم عاشوراء وكان يوم عاشوراء تعظمه قريش في الجاهلية قبل البعثة النبوية وكانوا يصومون يوم عاشوراء كما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود تعظم من شأن هذا اليوم وتصوم فيه كما روى البخاري ومسلم رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فراى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني اسرائيل من عدوهم فسامه موسى شكرا لله فقال صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر الناس بصيامه وكان صيام يوم عاشوراء في أول الأمر أمر مؤكد واجب على كل مسلم كما جاء في صحيح مسلم وغيره عن ربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرى الأنصار غداة يوم عاشوراء أنه من أصبح منكم سائما فليتم صومه ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه قالت فكنا نصوم ونصوم صبياننا فكانت السحابة تصوم يوم عاشوراء وتصوم سبيانها كما قالت ربيع بنت معاوية فكنا نجعل لهم اللعبة في العهن من العهن من العهن فإذا بقوا من الجوع أعطيناهم تلك اللعبة ولما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر عمره أنه يوم تعظمه اليهود فأراد صلى الله عليه وسلم مخالفتهم ووعد أن يصوم يوم التاسع في العام المقبل فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فضل صيام يوم العاشوراء يكفر السنة التي قبله عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله الحديث رواه مسلم فالصيام أيها الإخوة على مرتبتين إما أن تصوم إما أن يصوم المرء يوم التاسع والعاشر فهذا أفضل وإما أن يصوم يوم أن يصوم يوم العاشر فقط إذا عجز عن صيامهما عن صيامهما معا عباد الله فهناك أمور كثيرة الشريعة التي أحدثها الناس التي أحدثها بعض المتأخرين من البدع من البدع والخرافات والأباطيل في شأن يوم عاشوراء وهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا منها إظهار الفرح والسرور في هذا اليوم من تجديد الثياب والطعام والتوسعة على الديان أو ادخاره للأحضان أو الاقتحام أو الاغتسال والتظاهر وغيرها من الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان وفي طرف آخر ادخار يوم عاشوراء يوم حزن ونياعة وإظهار شعائر الجاهلية من لفظ الخدود وشق الجيوب وضرب الظهور والتعدي بعذاب الجاهلية وإشاد قصائد الحزن ورواية الأخبار التي فيها كذب كثير كما يفعلون الرافضة الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتقصون من حقهم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى بيانك الأولى مسؤول البركة hukumar mu ta yau ta kunshi bayani ne akan alala da daraja da girma na watan da muke ciki shine watan al-muharram yan uwa watan al-muharram shine wata na farko a irgen kalandar addinin musulunci shine wata na farko a shekarar addinin musulunci yan uwa wani ɓangare na rayuwarku ya wuce yanzu kuma mun shiga wani sabon shafi daga cikin rayuwarmu duk lokacin da wani ɓangare daga cikin rayuwarka ya shuɗe to kamata ya ka koma ka kalli baya mai ka aikata abin da kai ne ka gode wa Allah ka ƙara himma abin da kai kuskure ka istighfari ka gyara domin gaba domin kullum muna ƙara kusantar kabarinmu ne a lokacin da muke shiga cikin ruhu da rafkan Allah mafi sarki da ta wannan wata na al-muharram ɗan uwa shi ne wata na farko a cikin kalandar addinin musulunci kamar yadda muka yi bayani yana ɗaya kuma daga cikin watanni guda ko masu alfarma da Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama su ya dardanta su tun kafin shigowar addinin musulunci kamar yadda yake faɗa cewa إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا حقيقة إرجع وتني na addinin musulunci a wajen Allah madaukakin sarki watanni ne guda goma sha biyu ibna ashar shahara yau ma khalaqa samawati wal ardh tun lokacin da Allah subhanahu wataala ya halitta sammai da kasai abin nufi yan uwa wannan watanni Allah madaukakin sarki ya ajiye su tun lokacin da aka halicci sammai da karsai ba sai daga baya bane aka fara irge da waɗannan watanni amma sanya su a matsayin watanni za mu ga irge da su na kalendar addinin musulunci shine abin da aka fara yi daga baya lokacin sayyidina Umar amma daman ta akwai su tun lokacin da Allah madaukakin sarki a sammai da karsai ya ajiye su guda goma sha biyu Allah madaukakin sarki ce a yawma khalaqa as-samawati wal ardu minha arba'atun hurum daga cikin su akwai su guda masu alfarma malamai suka ce waɗannan watanni masu alfarma guda hudu tun kafin bayyana annan muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin jahiliya kenan larabawa suna girmama su suna kambama sha'aninsu ba sa yin yaƙi ko su bar da jini a cikin waɗancan watanni mutum zai ga mutumin da ya kashe masa mahaifi ko ya kashe masa wani shakiki ko wanda yake ji da shi amma idan ya tuno yana cikin wata al-muharram ko ɗaya daga cikin waɗannan watanni guda uku ba zai taba shi ba me yasa saboda girma waɗannan waɗannan watanni da suke da Allah rabbul sarki ce min ha ba'atun burum zalika dinul qayyim fala tadribu fihi anfusakum kada ku zalunci kawukan ku a cikin waɗannan watanni masu albarka dan uwa hadisi ya tabbata daga Abi Bakrata yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace Annabi kira da abinci ƙara tabbata a gare shi yana cewa inna zamana قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض حقيقة زامني فا lokaci ko shekara tana kaiwa ta kawo ne tana gudana tana juyawa ne yadda yake tun lokacin da Allah kuɗe sarki da cikin mai da gasai watannin guda goma sha biyu ne su suke zuwa su suke dawo idan al-muharram ya wuce wata shekara wane ne zai ƙara zuwa farko al-muharram haka shekara take kaiwa take juyowa akan mu haka take kaiwa take juyowa akan mu mu ne muke tsufa muke gangarawa zuwa ga mutuwar mu amma haka kwanaki suke kamar yadda Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin waɗannan watanni guda goma sha guda goma sha biyu akwai guda hudu masu alfarma masu girma sai ya mana su yace salatu mutawaliyat akwai guda uku da suke a jere a haɗa da juna su ne a zulqada da zulhijja da almuharram waɗannan a jere suke guda biyun ƙarshe da ɗayan farko wanda almuharram shine wannan watan da muke ciki wanda kuma akan sa muke bayani sannan sai Allah tsira da mutum tsara tabbata a garshe cewa wa rajab muba akwai rajab kuma wanda shine ba sa haɗe shi yana gaba da su wanda kabilan mubar suke girmama shi shi sa aka ce masa rajab mubar akwai wata kabila ta larabawa mai suna mubar su ne suke girmama sha'anin wannan wata na rajab annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a gare shi ya jingina watan zuwa gare su yace allazi baina sha'ban allazi baina jimada wa sha'ban shi ne watan da yake tsakanin jimada al-akhira da kuma watan sha'ban annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a gare shi a ya ga mana wannan cikin hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito Imam Qatada Ibn Da'ama as-Sadusi ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai masanin tafsiri masanin harshen larabci Allah ya masa rahama yake cewa faɗin Allah mafi sarki da ya ce fala tazlimu fihin da anfusakum kada ku zalunci kawukan ku a cikin waɗannan watanni masu alfarma daga cikin su akwai al-muharram yace wannan ayar tana shirye da mu cewa anna zulma fil ashhuril hurum mu sani cewa zaluntar kai a cikin waɗannan watanni guda hudu a'zamu khati'atan ya fi girman laifi wa a'zamu uzran ya fi girman alhaki min adh-dhulmi fi ma siwaha sama da kai zalunci a cikin wasu watannin waɗanda ba su ba misali cewa yan uwa zalunci da zaka ko ka zalunci kanka ko ka zalunci dan uwanka girman zunubi da kake ɗauka adadin abin da ake rubuta maka na zunubi girmansa da yawansa ya fi yawa sama da a ce ka yi wannan aikin ba waɗannan ba waɗannan watanni guda ba haka nan an rawaito irin wannan magana yan uwa daga babban sahabi masanin fasara alqur'ani shi Abdullahi ibn Abbas Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda shi ma ya faɗi magana makamanciyar ta qatada ibn Da'ama as-Sadusi saboda haka ɗan uwa mu girmama abinda Allah madaukakin sarki ya girmama shi me Allah madaukakin sarki ya girmama shine wannan al-Muharram dan uwa mu sani cewa wannan watan al-Muharram malamai suka ce abin da yasa aka ambace shi da al-muharram ko kalli sunan al-muharram ismul maf'ul ne na haram aka ce muharram abin da aka haramta me yasa duk sauran watannin ba a ce musu muharram ba tare da cewa su ba an haramta abin da aka haramta a cikin muharram a cikin su malamai suka ce saboda haramcin da ke cikin muharram ya fi girma sama da haramcin da ke cikin sauran ko da guda uku ne da suke su an haramta abubuwan a cikin su saboda haka kuwa al-muharram haramcinsa ya fi haramcin sauran watannin da suke cikin asrul hurum yan uwa mu sani cewa dukkanin watannin nan guda goma sha biyu da muke da su na kalandar addinin musulunci babu wani wata da Allah muka yi sarki ya jingina shi da kansa ya ce wata na ne sai wata al-muharram dukkanin su gaba daya Allah muka yi sarki ya jingina shi da kansa ta harshen annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sa babban malami Ibn Rajab al-Hanbali yake cewa wannan jingina wanda Allah mafi sarki yayi wa kansa ga wannan wata mai albarka yana nuna girman wata da matsayinsa da falalarsa da duk abin da Allah mafi sarki ya jingina shi ya ce nawa ne kai ma ka san wannan abin ba karami bane hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi annabi sira da musu ƙara tabbata a gare shi yana cewa mafificin azumi bayan azumin ramadana ɗan uwa mu kalli jumlar da jumlar da kyau mafificin azumi bayan azumin da mutum zai yi a cikin watan ramadana na farilla sai ce shaharullahi muharram shine azumin da mutum zai yi a cikin watan Allah al-Muharram kun ji abin da annabi ya ce shahrullahi watan Allah al-Muharram shine watan Allah al-Muharram Allah ya jingina shi subhanahu wata'ala zuwa gare shi saboda haka kuwa malamai suka ce duk wani azumi da kasan ana yi na nafila in dai ba Ramadan bane to azumin da zaka yi na nafila a cikin watan al-Muharram ya fi shi malala mu ji wannan da kyau yan uwa kada ka tambaya ka ce ban hadda azumin kaza hadda azumin kaza eh gaba daya haka annabi ya faɗa afdalu siyam ba'da ramadan shahrullahi muharram mafificin azumi da mutum zai bayan ramadana shine watan Allah al-muharram mutum ya azumci ɗaya daga cikin kwanakin watan Allah al-muharram shi sai kuma ba ya maka kaidi cewa dole sai azumin goma ko tara za ka yi ba za ka azumci mafi yawan in ka ga dama kamar yadda ake azumta mafi yawan watan sha'aban annabi tsira da mutum tsara tabbata a gare shi musulun cewa bai taba azumtar wani wata gaba ɗaya su ba sai ramadan na nasha take cewa ba taba samu yana azumtar wasu kwanaki mafiya yawa ba kamar kwanakin da yake azumta a cikin watan sha'ban imamu nawawi sai yake cewa mai yiwa ne wannan kafin Allah madaukakin sarki ya tsinkayar da annabi sun tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa watan al-muharram yana da girman daraja irin wanda shi yasa amma kai dan uwa yanzu babu wanda ya hana ka ka azurci mafi yawan watan al-muharram saboda wannan hadisin da ya tabbata ba a maka aidi ba dan uwan makara duk da yanzu mana tabbas ne da wata ko tara wata kamar yadda ake sabani saboda haka akwai ragowa kai amfani da dama kai kuwa ka bar wannan dama da Allah madaukakin sarki ya bamu Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa musulmi cewa daga cikin abin da Allah madaukakin sarki yake bantsu wannan wata da shi shine annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana bibiyar wata shi wannan watan al-muharram ya ga yaushe zai kama yau kwana nawa ga watan da yake karshen shekara me yasa dan al-muharram ya shigo ya samu damar azumin sa ya zama ya samu damar azumin sa kamar yadda kuwa hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim daga Abdullahi bin Abbas an tambayi Abdullahi bin Abbas cewa game da azumin Ashura sai ke cewa ai ni ban taba ganin annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yana kirda don wani azumi ba yana fatan ya zo yana kirga kwanakin da suke bayan sa dinga suke shi kamar yadda yake azumin ashura ba sai ce da kuma wannan watan na wannan watan shi watan ramadan ku dube da ake muqarana ta watan ramadan da azumin ashura saboda girman su saboda haka annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ɗaukaki sha'anin wannan wata mai albarka wata almuharram musamman azumin kwana a wannan rana ta goma ga wata dan uwa mu sani cewa wannan wata na almuharram tun kafin zuwan addinin musulunci mutanen jahiliya quraishawa a maka sun kasance suna girmama shi har suna azumi a wannan rana ta goma ga wata quraishawa suna azumtar goma ga watan al-muharram ranar ashura tun kama zuwa addinin musulunci annabi kira da mutum kara tabbata a gare shi tun yana maka tun kama aiko shi shi ma yana azumtar wannan kwani a wannan rana ta goma ga wata tare da su dan uwa ku sani cewa ba sai da manzon Allah kira da mutum kara tabbata a gare shi dawo Madina ya fara azumtar wata al-muharram a tun yana garin Makka ya fara saboda ya taso ya ga mutanensa suna girmama wannan rana to lokacin da ya hijira ya dawo garin Madina sai ya karar da wani sabon abu kuma yahudawa wanda su daman ahalul billah ne ma'abutan addini sai da addini su ne yahudanci sai ya same su suna girmama wannan ranar fiye da kowace rana suna yin azumi a cikinta suna yin bukukuwa da sauran abubuwa sai annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi tambaye sai ya ce me me kenan me ya dalili da yasa kuke azumta wannan rana sai suka ce ai wannan rana yawmun sarihu rana ce nagartacciya rana ce tagara a wajen yahudawa ita ce ranar da Allah subhanahu wataala ya mana tagomashi ya tseratar da annabi annabi annabi Musa alaihi salam daga na Fir'auna lokacin da Fir'auna ya biyo annabi Musa da mutanensa ya ce aje a gama da su gaba daya mutanen annabi Musa suka yi kurar Fir'auna a bayan su suka ce inna la mudrabuna za a riske mu za a kashe mu annabi Musa ya ce qala kalla inna ma iya rabbi sayahdi ubangiji na tare da ni zai shirye da ni da zai Allah barkin sarki ce wa auhayna ila Musa أن يضرب بأسباك البحر فانطلق فكان كل فرق كالطور العظيم الله يقول كيسا لك كذلك وانا هو اللي كي قبلك أنه موسى يقول كيسا لك سيدي كي وانا هو رواية دالي ودالي كو وانا بانجري كي كاتي وانا كاتي موسى يدي أنه موسى دبتا ناس دبتا تكيا سكوتي فرعون اللي قال أنا زبط موسى يشنا يا جيت أكيا أنت أن موسى سنوان كتاشي كوي بتبا sai Allah madaukakin sarki ya yi ruwa umarni sai ya haɗe fir'auna da mutane sai suka halaka a irin wannan rana ce ta goma ga watan al-muharram yau to shi sai yahudawa ba sa mantawa da ita duk ranar idan ta zo sai su azumi sai Allah sai Allah kira da mutum tsara tabbata a garshe ce a'a to ai fa ana ahaqqu bi Musa minni ni na ku cancantar da yi abin da Allah Musa ya ba ku ko da ku kauce ku kauce a cikin nasa sai Allah kira da mutum tsara tabbata a garshe ya azumci goma ga wata yace ko kowa ya tashi da azumi ranar goma ga wata dan uwa farko al'amari azumin goma ga wata ma wajibi ne akan kowane musulmi a garin Madina haka annabi ya mai da shi hadisi ya tabbata daga rubai binti mu'awud take cewa lokacin da annabi sira da aminci tsar tabbata a gare shi ya fara zuwa ashura me ya kuwa yasa ya shiga garin madina yana shela yana cewa duk wanda ya tashi da azumi a cikin ku ya cika azuminsa wanda ko bai tashi da azumi ba ya kare bakin sa kai ƙara cin kuma ya azumi tace saboda muhimmancin wannan azumi sai muke yin sa sannan ƙananan yaran mu da basu kai shekaru balaga ba su ma makasa suke yin wannan azumi ta ce mun kasance mana ba su abubuwan wasa kamar ta ce ‘yan tsana ko abubuwan wasa na yara idan za su duka sai ba su ɗauke musu hankali saboda su yi azumin ashura yan uwa saboda mahimmancinsa lokacin da Allah subhanahu wataala ya farlanta azumin ramadana sai annabi sira da mutum tsara tabbata a gare shi ya mai da shi zaɓi wanda ya ga dama ya yi wanda bai ga dama ba kada yi amma dai duk da haka girman sa da falasta na wajen annabi sira da mutum tsara tabbata a gare shi shi sa annabi sira da mutum tsara tabbata a gare shi ke cewa wannan azumi na ashura ina kyauta da zaton da Allah maka kai sarki zai gafarta zunubin shekarar da ta gabata game da shi duk wanda ya azanci ranar ashura to Allah subhanahu wataala zai kankare masa zunubin shekara daya ita ce shekarar da ta wuce duk abin da mutum ya aikata na as-sagha'ir kananan zunubai Allah subhanahu wataala zai tattara su gaba ɗaya sai ya kankare masa Allah ya samu daga ciki yan uwa a ƙarshen rayuwa Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda hadisi Abdullahi Abbas ya nuna an zo an gaya masa cewa ya rasu da ranar ta goma ga wata da muke azumtar ta rana ce da yahudawa suke girmama ta fa dan me zama da kamancece ne da yahudu sai annabi sira da amince tsara tabbata a garshe ce la in ishtu ila qabilin la asumanna tasi idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa kun ga ce la in ishtu idan na rayu zuwa shekara mai zuwa la asumanna tasi zan azumci tara ga wata haɗe da ita goma ga wata to Allah maka bin sarki bai kaddara manzon sa kira da aminci tsara tabbata a gare shi zai wacce shekara bai ɗauki kayan amma ya ce zai sabon sa sun ci gaba dai magabata sun ci gaba dai saboda haka kuma kuma zamu insha Allah ta'ala yan uwa mu sani cewa wannan azumi na tasu'a da ashura ana yin sa ne kamar yadda shari'a ta bayyana idan mutum yana da dama yayi tara ga wata yayi goma ga wata idan ba shi da dama ɗaya yake da ikon yi to yayi goma ga watan kaɗai idan kuma yana da dama yayi shirin yayi goma ya yi shabiyar duk abin da ya sauka mutum ya azumci watan watan al-muharram watan azumi ne yan uwa za mu yi ko azumi ne wani insha Allah ta'ala a gurguje yan uwa a wannan wata da muke ciki musamman wannan rana ta goma ga wata rana ce da aka haifar da wasu abubuwa guda biyu dukkan su kishiyoyin addinin musulunci ne a cikinta wasu daga cikin mutane sun mai da ranar rana ce ta farin ciki da annashuwa da walwala waɗanda suka mai da ranar rana ce ta munnar mutuwar jika annabi kira da aminci tsara tabbata a garishi al-Husayn bin Ali radiyallahu ta'ala anhu an kashe sayyidina Husayn dan gidan da Fatima yadda Allah ta tabbata a gare su a wannan rana ta goma ga wata to akwai nawasi wanda suna gaba da ƴan gidan annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi sai suka mai da wannan rana ce ta farin ciki suka kirkiro hadisan ƙarya suka cuso su cikin addinin musulunci suka ce duk mutumin da ya wanka ranar tasu'a ranar ashura ba zai ƙara rashin lafiya ba tsawon wannan shekara don mutumin da ya sa kwalli a wannan rana ilinsa ba zai ƙara ciwo ba don mutumin da ya yalwata wa iyalinsa Allah maɗaukin sarki zai yalta masa tsawon shekara haka dai hadisi da ƙarya duk akwai su ana aka samu cika ciki ɗan uwa cika ciki ba addinin musulunci ba wasu kuma su yanke tela su ajiye ta akan tsoro su irin wannan rana ta goma ga wata ɗauko a cikin uwa ba addinin musulunci ba ne wannan abinda addinin musulunci ya ce kaɗai mi shine mi ne mu yi azumi ranar goma ga wata da tara ga wata shi kaɗai addinin musulunci ya ce mi sai rago kwanaki idan kana da dama saboda ka duk wani abin da ke nuna kana cikin farin ciki ko annashuwa ba daidai bane ma kun ji inda ya samu asali bangare ne bi a gurguje su ne bangaren rafi ba masu bin addinin shi'a su kuma sun mai da wannan rana rana ce ta bakin ciki da kuka da damuwa da yanka jiki da shiga cikin wuta da ba da labarin na ƙarya da marar fuska da duk yin wani abu da yake nuna cewa a kukan mutuwa ko kukan kiyar su kuma suka ce rana ce da aka kashe jikan annabi tsira da mace tsara tabbata a gare shi saboda haka duk rana idan ta zo don musulmin da bai nuna bakin ciki ba sai Allah madaukakin sarki ya kona shi a wuta shi sa suna yin abubuwa kala kala wasu za su zauna ne su fi musu kuka sun saba da kaya ai ta kuka ta kuka yawan kukan kai walladan ka haka suke faɗa yawan kukan kai walladan ka ana ta musu kuka wasu kuma abin da suke yi shine suka ɗauki sarƙa suna dukan jikinsu da ita har sai sun fitar da jini game da da yawa daga cikin yan uwa gani wasu kuma makami suke ɗauka su rinƙa yanke jikin su jini na fita rashin imanin da rashin tausayin ma har ya kai aka ɗauki reza a yanka kan jariri jini ya fita daga jikinsa a irin wannan rana yan uwa wanda addinin musulunci abin da ya ce idan aka yi mutuwa anniyaha kuka mutuwa ma addinin musulunci ya hana mu yan uwa kuka addinin musulunci kuka mutuwa addinin musulunci ya hana mu bari irin wannan maguzanci yan uwa daga nan ake samun yan uwa musulmi wasu daga ciki waɗanda suka fankare suka shiga addinin shida kuna gani saboda irin wannan rana suke tattaki daga nan su tafi zari a ƙasa suna tafiya suna zagin wasu daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan kuwa wannan ba addinin musulunci bane wannan ba shari'a ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zo mana ita ba Allah maka mai sarki mana tsoronka kai mana mana roƙonka kai mana tsiri da dukkanin bata da abin da zai kai mu zuwa gare shi اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي وزد الدين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه يقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله